shi ne fa abinda muka ji dinnan saboda haka mafi alkhairin abinda ya kamata mu ji kenan ita aliqina da wace jaddada abinda malai faɗa ba a aya mai lamba 30 sura mai lamba 25 الله ينجي وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من النبيين وكفى بربك هاديا ونصيرا manzo ya ce ya ubangiji jama'ata sun ɗauki ƙur'ani ƙaurataccen abu ibnu taimiya lajikan shi ke cewa abin da ake nufi ko dai ba sa karanta shi ko suna karatun amma ƙur'ani ya gaba su sun yamma ko sun kasa fahimtar shi shi ne manin jama'ata sun ɗauki wannan ƙur'ani mahjura abin ƙauracewa malam ya ce ina mamakin raƙumin sahara ga ruwa a bayan shi amma kishi na kashe shi ya ce wa min al'aja'ibi wal aja'ibu jammatin ƙurbud dawa'i wa ma ilaihi wa solo kal'aisi fil baida ya ƙtulu hazzama wal ma'u fauqa zuhuriha mahmulu ce mamakin raƙumin sahara raƙumi a sahara a desert kishi zai kashe shi tozon shi kuma ruwa ne ma'ana ga ƙoshi ga kwanan yunwa ga ƙur'ani magani waraka amma mun kasa kaiwa gare shi shi ne saƙon kun ji abin da malai tunatar da mu aya mai lamba 82 a sura mai lamba 10 bakwai ya ce wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatul mu'minin wala yazidu adh-dhalimina illa khasara daga qur'ani min tafil bayan yani ba tab'idiyya bane daga qur'ani muna saukar da abin da yake waraka ne shifa'un kuma jin kai ga mu'mini adh-dhalimai kafirai qur'ani ba abin da ke kara musu illa tabewa da talaucewa hadisi na biyu ne karkashin wannan gabar farko hadithin anas dan malik annabi sallallahu yana cewa inna lillahi ahlina minan nas Allah yana da mutane na musamman a duniya ku ji wannan magana inna lillahi ahlina minan nas an gane ko qalu ya rasulullah suka ce manzo Allah waye? kun san me yace sai ce ahlul qur'an أهل القرآن هم أهل الله وخاصته كاجفة النبي ne ya faɗa sallallahu yace Allah yana da mutane na musamman a duniyan nan Allah kuma ya san su kila kina cikin su Allah ya samu na cikin su sai suka ce manzo Allah su wane ne barin tambaye ku sahabbai sun yi kwaɗayin zan suwaye don kawai su ji amsa ko Allah ya samu na cikin su ne bai ce da su ma'abota dukiya ma'abota gidaje ɗibga ɗibga lalalala sai ce ma'abota ƙur'ani su ne na Allah ɗin to ai za ki so ki zama haka to bai za ki zama cikin alƙur'an ba sai kin ji duk abin da malai faɗa ki yi aiki da shi na yi aiki mu yi aiki da haka ne akan tsira shi yasa kafin ki zama cikin ma'abota ƙur'ani hadisi na na farko kenan zan je ga na biyu na biyu hadithin abu umamatul bahili ne mala karanto bangaren shi hadithin na cikin sahihu muslim shi nan annabi sai da ya jaddada ma suratul baqara yace iqra'u suratul baqara fa inna akhdaha baraka wa tarkaha hasara ولا استطيعها البطلة البطلة السحر الكفر الغشش الفسق الخوانا يعني كرنت قرآني مسمم بقرة سبو كراتم بقرة ناما غنين شيطان gidan da ake bakara ya fi karfin shida ya fi karfin mai hasada ya fi karfin mai kulumboto ya fi karfin mai gani har hanji saboda littafin Allah ne kuke karantawa to sai dai ƙur'ani yana bukatan a kiyaye haƙoƙin shi farko imani da shi na biyu a yi shuru in ana karanta shi ba shi ne na ƙur'ani a kanka wa idha quri'a al-qur'anu fastami'u lahu ansa lakum turhamun sura mai lamba bakwai aya mai tun da hudu ku yi shuru ku yi saurare na biyu tadabbur wai mai ƙur'ani yake cewa ne misali ce afala yanzuruna ila libili kaifa khuliqat mutane su kalli sama ya aka halice ta ke ce oke sama kenan ki kalli ke kanki wa fi lardi atlin wa fi anfusikum afala tubsirun ke kanki halitta ce kalli kanki a madubi ya Allah ya rakaba kanki kafa kwankwaso da kaza misali mahaliccinki ne kuma ya baki wannan amana ne ki ci amfanin waɗannan kayayyakin saboda za a tambaye ki wani lokaci to idan muna karanta ƙur'ani ba ma tadabburi mushkila ne kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa litadhakkara ulul albab suratu daud aya 29 yani tadabburin qur'ani kalli yadda sama ke saukar da ruwa kalli ƙasa yaya aka yi cikin halittar Allah ake samun damina da bazara ya aka yi Allah ya shimfiɗa ƙasa daga nan har zuwa bangon duniya kuma ƙasa ba ta yanke ba ya aka yi samaniya ba ta gaji da samar da ruwa duk shekara ba ya aka yi ba ta da liƙi ba ta da ɓuli ba ta da yagewa ba ta da ɗayewa ya aka yi ƙasa ba ta gaji ba da manya-manyan motoci da ke hawanta kullum kaji yanka su muke amma ba su ba su yi zanga-zanga jama'a kuna cin mu da yawa ba ya kamata a dakatar da haka inna fi dhalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb aw alqa sam'a wahuwa shahid haƙƙin ƙur'ani kenan shurun ana karanta shi aljannu suka ji ana karatun ƙur'ani falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin sura 46 al-ahqaf aya 29 ƙur'ani kenan to kun ga waɗannan hadisai guda biyu Allah na da iyali ai muna so mu zama iyalan nan na biyu mu karanta ƙur'ani zai zo mai ceto kamar da muka ji ƙarshen shi sai ya ambaci bakara da bakara da alu imran za su zo kan mutum ran kiyama ka annahuma gamamatan ko ka annahuma gayayatan yadda ka san murfi ga mutum ce ubangiji ceto gare shi abu yana ceton mutum abubuwa guda biyu azumi zai ceto haka ƙur'ani ƙur'ani zai ce ubangiji ta kashe dare tana ta karanta ne fashafi'ini fiha ba ni cetonta to in kaka kashe dare yana ta kallace kallacen fina-finai fa yana ta bacci fa astaghfirullah Allah ka aminta mu yarda Fatimatu ummul banin ku ji labarinta wannan matar ita ce matar sayyidina Ali bayan mutum na Fatima sunanta Fatimatu ummul an fikenta da ummul banin takaitaccen tarihinta don ku ji alakarta da ƙur'ani kafin ma a haife ta ubanta sai mafarki ya ga sanda mai ƙyalli a hannun shi aka bukaci ya ba da sanda ce ba zan bayar ba sai ga sandan malam ta fada wani gida mai cike da daraja da ya farka sai je neman fassara mafarkin aka ce za ka haifi yarinyar da za ta zama sila wajen yada ilimi daga ciki har da ƙur'ani ya rab ana nan aka haifi wannan yarinya fatimatu kuna ji na sai uwar sunan babanta ainihin wato wato fatimatu bintu hizam sai yake cewa na sanya mata suna fatima me kika ce yana tambayar matar ta ce wa faktuka ala zalik sai ce amma kuma kirarinta ummul bani uwar 'ya'ya maza tun baka abinta ya aure fa kwanci tashi in ya zo yana sallah shi da uwar sai ya ganta ta taso dugur dugur dugur tana sallah a bayansu sai ce a wannan yarantar da an ƙare sallah sai ta garza ta ɗauko ƙur'ani ta ce ba zan je in yi muzakara li'usmi'aka ma haffathani iyyaka min al-ayat dan najiyar da kai abin da ka bani bata kai shekara bakwai ba la ilaha illallah kun ji malai magana kan tarbiyya ko da zafi zafi kan bugi ice tun yana danyi ake kuma sai ya ɗauki dirhami ɗaya ba ta kyauta ko ta ce ni ko ba na son karki ba ta kuɗi ita to ai ba tambaya ta ta yi ba da ta kawo sai ba ta kuɗi rannan ba ta samu ko bai ba ta kuɗin ba ne sai wata tsohuwa ta zo gidan ya ahlal bait assalamu alaikum ina rabona na jiya da yau sai suka ce a tsohuwa kamar ya ta ce yarinyar nan kullum takan kawo min dirhami ɗaya kyauta a yi والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث الخبث كذا كذلك نسأل الله لقوم يشكرون آية من لما حفظنا تكسكينا cikin suratul a'raf ƙasa mai kyau ka samu da yanayi mai kyau tarbiyya malam sai uban sai fashe da kuka ya ce fatima sagiratun anti ala hadha al-khuluq at-tayyib ala hadha al-khuluq at-tayyib fatima kina yarinya kike da wannan hali kwanci tashi ta girma na fatima yar manzan Allah ta rasu bayan annabi ya bar duniya da wata shida fatima ta rasu az-zahra ummul ummul hasanain kuna ji na ranar malin sai neman auren fatima sai taso sai ce da uwar ki ji wani abu da ya taso mana aliyu mijin fatima da ta rasu yana son ki aura mai yarki fatima ummul banin yarinyar tana zaune ta jaka ta tashi da gudu saboda me kunya kunya kunyar da aka muka yi rashin sa'a take da karanci a yau malam da ta bar wurin kwana biyu aka ɗaura auren abinda nake cewa da ku ƙistar dai wannan tilawa ƙur'ani sun ambaci adadin da take sauka na ƙur'ani akai-akai bayan kiwa kamar da imam bukhari ke sauka suka ce a kullu kamar da suka ce imam shafi'i na sauke ƙur'ani sau 60 a watan ramadan imam tabari duk bayan kwana uku malam masu neman lahira ba sun tafi kamar yadda karimatul marwaziya ta haddace bukhari kuma kullum cikin tilawa na na fatima tana sussuka tana hawaye tana tilawa to ina muke ne yau mun gamu da fitintunu kallon fina-finai muna bata lokaci tafiya na tafiya ga azkar da malaye ambata mana nawa muke yi ga magani in ƙarisa muku umul banin kwanci tashi kuma Allah da ikonsa ta haifi duk ‘ya'ya maza zalla ba mace ba a san za ta haihun ba amma aka yi mata fata umul bane idan ta haifi al'abbas da abdullah da uthman da jafar ‘ya'ya nawa da lokacin yakin karbala ya zo shekara ta 60 babban ɗanta abbas shine kwamandan sayyidina hussein duk a karbala aka kashe su ta fito wata bukata tata sai ga wani ba askare ya ce an ta ummul bani ta ce na'am ana hiya fuskar ta a rufe sai sadda kai ƙasa ya ce isbiri wa tasibi ki haƙuri da abin da zan gaya miki abu na uki kulluhum kotilu duk an kashe su kun san me ta ce ta ce rahimahumallahu ta'ala ba ta ƙara ba Allah ka rahamshe su abinda kai musu tukwici da shi na shahada ya fi abinda zan ba su ya Allah mai mata tarbiyya ƙur'ani ƙur'ani maganin kenan warakar kenan ba kururuwa ba ihu ba damuwa innama yi waffa sabiruna ajrahum da ghaisa suratul zumar aya ta goma وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لو إنا رجل سورة البقرة آية ريدها مسندة بير شدة بكوي يعني قرآني شيكي يعني تنمية هذا الخلق مكبر شكابر قومي شيني رود ماب دينكي شيني صار ملكينكي شيني صار ملكي شيني جاغورا wannan kenan haƙoƙin shi da na ce imani da shi in ana karanta shi dole a yi shuru sannan a dinga tadabbure sannan a girmama shi daga cikin girmama shi na sha faɗa ɗalibai makaranta kun sani kar ku taɓa yawo ku juya ƙur'ani taɓa yawo ki ji ƙur'ani malamai suka ce baya halatta tare da yawo ba na jisa ba ne amma ya nemi nau'in taqdir da takardar kuɗi a banki sai an sa far abin nan ruwa tukun a juya misali mubalaga wajen kiran qur'ani ki sa abin kar ki sa yawo ki juya shi kar ki kwanta kafa kina kallon shi kar ki mai da shi shine rington ɗinki a wayala abadan dalilai biyar sun haramta mai da qur'ani a matsayin amo na kira ranna la dalilai biyar na sha gamu da daga cikin ku sannan ku mai da shi alƙali lokacin ja'in ja farduhu ilallah wa rasul warraddu ilallah arraddu ila kitabillah sannan dole a koyi larabcin da shi ne silar fahimtar ƙorani an gane ko bilisanin arabiyyin mubin haƙi ne sannan ku karanta shi da tajwidi wa rattilil ƙor'ana tartila والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يوجد قد حزوا قرشن أبن دا ابن الجزر يفعل حقوقين قرآني daga cikin haƙoƙin shi ki kira mutane zuwa gare shi wa zakir bil qur'an man yakhafu wa in daga cikin haƙoƙin shi in ya yanke hukunci ba ke ba ja daga cikin haƙoƙin shi ki koma zuwa ga bayanin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga shi qur'anin saboda ta za ki fahimci qur'ani baki je zuwa ga bayanin wanda aka bashi Qur'anin ba wa anzalna ilayka dhikra litubnas anzalna wa tafakkaru suratul nahl aya 44 dole sai an koma zuwa ga bayanin shi daga cikin haƙƙin Qur'ani kar a ce ki shekara ba shekara shekara shekara ta yawa karanta shi domin wa abada shine silaki zuwa ga Allah eh wallahi ballantana a yanzu a karanta ƙur'ani a waya nan tafiya za ki zuwa sokoto maiduguri mai sauƙi ne ke sauƙi ƙur'ani karki bari lokaci tafi ga watan ƙur'ani na tahowa ramadan wallahi ina ba ku shawara aƙalla kowaccen ku aƙalla ta yi sauka hudu sauka hudu za ta yi sau nawa kenan duk sati kenan tunda a wata akwai sati nawa ne hudu don Allah akwai wadda ta sauke musamman ina nufin Ramadan akwai wanda zai gaje sauka hudu Ramadan kila ki ce to wallahi malam aikin gida ne yau to shikenan ga aikin lahira kuma can sai ki zaba ni ina gani zai yi ki hada cewa wai ainihin taurami ba ta tauna haƙori ne ba shi da ƙarfi wallahi in ji ka sa himma zai yi ko malamin da ya ce wallahi malam a ramadan matata tana sauka sau hudu ya ce ni ko mun kai ta wannan karfin ba na ce kuma tare da tafi ka aikin gida ya ce to ya aka iya to wannan muhadara wato bakan damiya ce muhimmancinta ya kai inda ya kai mu yi ƙoƙari mu ci amfanin abin da muka ji to haka malamai ke bayanin ilimi da kuma fayyace shi wara-wara saboda isar da shi ga al'ummar manzo muna godiya ga Allah da ya azurta mu da ɗora mu akan irin wannan kujera tare da ba mu cancanta ba na san ni kasashe ne ban kai ba ƙasan ƙasan ƙasa ne to amma Allah cikin iko tare da kasawa zo ka jagula abin da suka bana na haka malam Allah ya ƙara maka albarka ya ƙara maka taufiƙi ya ƙara maka sadadi ya ƙara maka albarkar ƙur'ani ya jibinci gabanka da bayanka wannan bayan Allah ka ƙarasa su addu'a cikin addu'oyinka ke babbu Allah ya albarka yarmu da zaka aurar kusan kwanakin nan muna fata muna wurin koyi mala addu'a Allah ya'ya ne ma har guda uku malin zai aurar da su 23 ga watan nan na Disamba fata na ina nan da yardan Allah saboda samun alkhairin haka muna fata Allah ya musu albarka ya ba su zama lafiya da zuriya tayyiba saliha taqiya khashi'a abida mu'mina mukhbita muniba wannan ɗan abin da zan ce da ku kenan don karanta da liƙe da na faɗa ɗazu saboda malam ya bayanai ya liƙe mana hanyoyi marasa kyau to kara alkalam ya yawa yunsi ba'dahu ba'da Allah ya saka muku alkhairi ya sa mu dace ya sa mu samu tawfiqi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin akwai tambayoyi ko to bismillah
Allah ya saka malam da alkhairi. Allah ya amfani